بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika wa Allah madaukakin sarki godiya wanda a cikin rahmansa ya sake dawowa da mu daidai wannan lokaci safiyar alhamis tana ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da shida ga watan hudu shekarar bature ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu ci gaba da gwamnati da insha Allah mu karatu cikin abubuwan gauri a inda muke gabatar da karatu a cikin littafin al-ibana kubra na babban malami Abu Abdullah Ubaydullah ibn Bafa al-Bukhari Allah madaukakin sarki da shi rahma haka nan muna gabatar da littafin sharhul aqidat al-wasiyya sharhin da babban malami Malam Muhammad Salih ibn Bukhari Allah madaukakin sarki da shi rahma shi ma ya wallafa sai kuma littafin fiqh malikiya Islam babban malami Mala Abdulrahman Al-Askar wanda aka fi sani da Askari. Dukkan da Allah ya ji kashe da Allah ya ji kansu da rahama. Za mu fara insha Allah ku kai da fasaba darasin al-ibana an shari'atul firqatin nadiya wa mujanabatil firqatil mazmuma. Da babban malami Abu Abdullah Ubaidullah ibn Battah. Idan jama'a ba su manta ba, mun shiga gaban da malam yake zai yi bayani dangane da wajabcin haɗuwan kai da kuma haɗarin da ke cikin rabuwa ko saɓani. A nan ne malam ya fara gabatar da ayoyin alkur'ani wanda Allah ya umarni da haɗin kai da kuma zaman kasantuwan tare amma akan abin da ke daidai da kuma ayoyin da suka nuna mana sharri da illan da ke tattare da rabuwa ko ainihin wato sabani bayan da malam ya kawo waɗannan ayoyi ga su nan tun daga suratul baqara har ya gangaro suratul bayyina ko sai malam ya ce qala shaykh malam abu abdullah ya ce ikhwani ya ku yan uwana fa hadha nabu qaumin wannan labarin wasu al'umma ne Allah ya ba mu a cikin alqur'ani waɗanne al'umma فضلهم الله الأمة لعل ياب وتوهيم الحلالة ولنا أهل الكتاب هو يجي إرم حلالا لعل يبسو ألا لكشي كتي ويا بني يا بني إسرائيل هو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم baki ɗaya halittar mutane da Allah ya na duniya kam sai da Allah ya nuna fifikon da yawa bani Isra'ila a kansu amma duk da wannan falala malam sai ya ce wa allamahu Allah ya sanar da su ilimi wa bassarahu Allah ya sa musu basira da za su iya hangen nesa ko da za su iya rikan wasu abubuwa wa rafa'ahu Allah ya ɗaukake su da abubuwan da ya musu wa mana zalika akharina amma waɗannan abubuwan Allah ya hana wasu duk da wannan fadalar da Allah ya musu duk da wannan ɗaukaka da basira da ilimi da Allah ya musu sai suka doge akan israrahum ala al-baghi alayhi sai suka doge akan kiyayyar juna wal hasad da kuma hasadan juna lahu ila mukhalifati wannan sai ya kai su zuwa da rabuwan kansu da sabanin su wato duk falalan da Allah ya musu bai zama kariya gare su daga su iya yin sabani ko rabuwan kai ba amma me ya kai su zuwa ga yin hakan shine yayyar juna da kuma wato hasada da suka kai wa ina fatan jama'a mu dai to amma kaga wannan fa baya kore ni'imar da Allah ya ci ni'ima da daukaka da daraja da falala lalle duk suna da amma duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa ishara akan cewa shi ma zai iya samun irin wannan tangaro da suka samu Allah ka tsare malam ya ce wa adawati wannan ya kai su zuwa ga adawa da juna wa muharabati suka rinka yin fada da juna fastankafu an yakunu li ahli al-haqq tabi'ina sai suka ƙi yin wato biyayya ga mutanen kwarai waɗanda suke akan gaskiya wa bi ahli ilmi muqtadina suka ri- suka ƙi yin koyi da ma'abuta ilimi fa saru a immatan mubinina sai suka zama shugabanni jagorori amma jagoran fata Allah ya kiyaye wa ru'usan aw wa ra'san aw wa ru'asa fil ilhadi matbu'ina suka zama wato jagorori amma wajen barna to in dai wajen barna ne sai dai a ji su a baya ruju'an anil haqq me ya kai su zuwa ga wannan saboda sun kau da kai daga kan gaskiya wa talabar riyasa saboda neman shugabanci da girma wa hubban lilittibai da kuma saboda san wato koyi da biyayya wa li'tiqas da kuma yin wato abubuwan da suka fito kuma kun ga hadarin da ke cikin mutum ya bar abin da Allah ya dora shi na daidai na shari'a ya koma kan son zuciyar shi ko kiyayya ko adawa ko ainihin wato son shugabanci ko hasada wannan zai kau da mutum ne zai zamiyar da shi Allah ka sani sai malam ya ce wannan ku fi zamanina mun wayi gari a wannan zamani namu mun ga mutane hadha asrabu kafayyir a wannan zamani namu to mutane sun zama asrab wato kaman flock ban san me ake ce mai da Hausa ba irin yadda za ku ga tsuntsayen nan suke tafiya a cikin jama'a tari guda ɗin nan an fahimta ko shine sun zama asrabun kaffairi wato sun zama tawaga ne kamar na tsuntsaye da suke bin juna duk inda ɗaya yi sauran fa su ma wajen za su to mutane sun waye gari a wannan zamani tafiya kawai suke suna bin juna ba tare da kowa yana duba ina aka baro ina za a je ba yattabi'u ba'dhum ba'dha kun gani ko sashin suna bin sashi law zahara lahum man yad'i nubuwa la ilaha illa to a wannan lokacin ibnu bata yace wallahi da za a wayi gari wani mutum yayi da'awan annabta ya fito yace shi annabi ne ma'a ilmihi bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataman anbiya tare da suna da ilimin cewa manzon Allah kira da annabi Allah tabbata gare shi shine cikamakin annabawa au man yadda'i rububiyya da za a wayi gari wani mutum ya ce shine Allah ma wato mahalicci shine ubangiji la wajada zalika atba'an wa ashiya bala yace abin da kake wannan wanda ya zo da awan fatan nan zaka ga zai samu mabiya zai samu magoya ba jama'a haka ne ko ba haka ba haka ne a yau din nan ga ire-iren su nan akwai waɗanda suka fito suna cewa su ne annabi ko su ma annabi wasu sun fito wasu sun fito suna cewa su alloli ne amma abin da kai suna da mabiya Allah ya kiyaye bala yake fakar zakar zakarku ma habarani min al-ayat allati haba Allah biha al-muqtadi idan ba ku manta ba dai na ambaci abubuwan da Allah ya tuno min yanzu na ayoyin da suka yi wato umarni da wajabcin wato a a haduwan kai da kuma illan sabani wa zamma biha al-baghina kuma a cikin wannan ayoyin Allah ya ainihin wato zargi waɗanda suke kiyayyar juna suke adawa da juna sai ma da yake wa anal ana a yanzu kuwa azkuru zalika zan ambaci waɗannan ainihin wato ayoyi min al-Qur'an ba na zan ambaci wasu ayoyi daga al-Qur'ani allati haddarana fiha rabbuna ta'ala wanda ubangijin mu Allah madaukakin sarki ya kwabe mu a cikin waɗannan ayoyi min al-firqa wal ikhtilaf daga sabani da kuma rarrabuwar kai wa amarna bi nuzulil jama'a a cikin waɗannan ayoyi da zan kwararo a yanzu za ku ji da Allah ya umarni da lazimtan jama'a wato kasantuwa tare da al'umma wanda ba zai kai zuwa ga rabuwar kai ba wani ikhtilaf da kuma haduwan juna nasihatan li ikhwanina zan yi haka ne domin ya zama nasiha ga ɗan uwana wa shafaqatan ala ahli madhhabina sannan kuma ya zama wato abin dogaro ga waɗanda suke kan mazhabin mu wanda suka yarda cewa haɗuwan kai shine daidai kada a raba kai komai yadda al'amari ya jiya ga daga cikin ayoyin qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ku yi riko da igiyar Allah gaba daya kaga akwai wanda Allah ya togace shi a nan ba ka'inan mankara Allah ya umarce mu dukkan mu mu haɗa kanmu mu kasance tsintsiya madaurin ki daya Allah ya ce wala tafarraqu kada ku rarraba waskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku a baya can ko kuma a yanzu ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum a'da'a yayin da a da fa kun kasance makiya juna ne fa Allah fa baina qulubi sai Allah ya hada tsakanin zakatu wannan aya kamar yadda malaman tafsiri suka ambata Allah yana wajahantar da magana ne zuwa kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da haske da ni'ima na addini da karantarwa na sunna wasu rikita-rikita suka nufi su taso a tsakankaninsu sai Allah ya ce a'a ku riko ne da igiyar Allah gaba ɗaya kada ku rarraba saboda ku tuna irin halin da kuka baro a baya domin mutanen larabawa wasu irin al'umma ne wanda a irin waɗannan ƙasashe namu za mu iya kwatanta su da fulani kowa ya san da fulani ne ko bafulata ne in ya kama rikici sai ya yi shi na shekaru ɗaruruwa ma'ana ‘ya'ya da jikoki duk sai su taso su gaje shi to haka larabawa suke to su larabawa abin ya fi muni dan za ka ga ‘ya'yan wane da ‘ya'yan kai amma irin kici ya balle a tsakanin su sai su shekara arba'in suna yaki yaki na kisan juna da ba ba su hankura ba ka duba shekara arba'in shekara hamsin wanda suka faro rikicin ko da suna da rai yanzu ba su da kai ballantana wasu sun mutu wasu sun gada wani ma zai wayi gari yana faɗa ne bai san me asalin dalilin faɗa ba shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa Madina tsakanin kabilan Ausu da Khazraj dan uwa ne jama'a wa ne da kai amma suka wayi gari saboda yadda suka samu zura sai suka zama kabila masu zaman kansu amma me ya faru Ausu da Khazraj sun yi yaƙi tsakanin juna jama'a sama da shekara ɗari da ashirin. Shekara ɗari da ashirin suna da ciki tsakanin juna. Zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya kare cikin su. To irin wannan abin da suka baro a baya da Allah ya dawo ya haɗa kansu shine Allah yake tuna su. Ku tuna wannan ni'ima saboda haka ku yi riko da igiyar Allah kada ku rarrabu. ثم حذرنا من مواقعة ما أتاه من قبلنا daga nan sai Allah madaukakin sarki ya zargi wato ya kwaɗe mu daga fadawa a irin abin da ya faru da mutanen da suka zo kafin mu min ahlil kitab da ainihin wato yahudi da nasara ma abuta littafi kenan fa bana ma asaba idan ba mu kiyayi wannan hadarin da suka fuskanta a baya ba to irin jarabawan da Allah ya fitine su da shi mu ma zai same mu fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake wala takunu kalladina tafarraqu kun gani ko kada ku zamo irin waɗanda suka rarrabu suka rarrabu wa talafu suka yi tabani a tsakanin su min ba'di ma ja'a min bayyina bayan da ainihin wato hujjoji da dalilai suka bayyana musu wa ulaika lahum azabun azim Allah madaukakin sarki ce waɗannan irin mutane da suka samu kansa irin wannan hali wallahi akwai azaba ne da take tattare da su kuma waɗannan ayoyin alƙur'ani ne ba kuna jin yadda Allah ke kwaba kuma yake ainihin wato tsoratar daga rabuwan kai ko samun sabani yasa al'umma ahlus sunna lalle mu ya fi cancanta a ce muna la'akari saboda mu muke tuciya cewa muna aiki da Qur'ani da sunna idan ka gangaro kuma waɗanda suka ɗauki manhajin salafiya daga ciki mu muke da'awar cewa manhajin fahimtar Qur'ani da sunna ma irin da ainihin wato salaf da mu to idan ba mu dawo muna aiki da waɗannan ayoyin ba to mu sani cewa fa ba mu da wani ilimi ba mu da wani abu da mu za mu ce wai ai tunda mu muna muna da'awar salafiyanci ko sunnanci ba abin da zai same mu na shari ba zai yi ba domin Allah sai da yake la takunu kallazina farraqu tafarraqu wa ikhtalafu kada ku zango kaman waɗanda suka rarrabu suka yi sabani min ba da ja'a mun idan ko muka zamo irin to abin da ya same su zai same mu Allah ka sani bala yake fa akhbarana sai Allah ubangiji mu ya ba mu labari annahum anil haqqi rajab waɗannan al'umma to sun kau da kai ne daga gaskiya da suna kan gaskiya sai suka aini wato dawo daga wannan gaskiya wa min ba'd al bayan ikhtalaf sannan bayan dalilai da ya zo musu na gaskiya suka aini wato sassafa wa qala ta'ala Allah ya ci gaba da bamu labarin su Allah yake wa anna hadha sirati mustaqiman wannan fa shine hanya ta miƙaƙiya fattabi'u ku kama wannan hanya ku bi shi dodar wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyin da suka kakkauce daga wannan miƙaƙiyar hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san da ya rubuce wa sahabbai wannan bayanin ayan nan aka ce sai da ya musu a aikace ya samu wani ainihin wato kice yayi dogon zai miƙaƙiya a dama da hagun shi sai ya ja wasu ƙananan layuka shi ne malam Muhammad Nasiruddin Albani ya zo kan wannan hadisi yace in ka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwararren architecture yace to ya wuce ma da inda kake tunani dan a aikace annabi yace kun ga wannan cikakken hanyar to ku dauke shi tabkar ita ce wannan da Allah yake cewa hadha sirati mustaqiman hanya ta ne gaskiya babu ainihin wato la la iwada babu karkata a kan wannan hanya maza Allah sai ya jawo su layuka kanana kanana dama da hagu sai annabi yake wa hadhihi subul waɗannan su ne hanyoyin karkata din wanda duk wanda ka ɗauka a cikin su ba wanda ya fada dukkan su kasu ji layi ina fata an fahimta so idan wancan matacce ya kama wannan yayi nan kai da kake da'awan shari'a kai ma ka kama wancan kayi nan duk kun bar hanya ba ku da bambanci abinda mutane ba sa ganewa ke wannan sai ya ɗauka ai na shi karkatan ya fi sauki ba wanda ya fi sauki a cikin wannan dukkan su shugul sai sa zaman ka lafiya shine ka tsaya akan wannan tafarkin kakka kauce dama kakka kauce Allah madaukakin sarki ya bari mana imani Allah ya ce fa tafarraka bikum an sabili idan kuka kama waɗannan karkatafi to zai karkatar da ku daga ainihin wato hanyar Allah zalikum wasafu bi wannan fa shine wasiyan da Allah yake gargadin ku da shi la'allakum tattaquna in kuka rike shi to tabbas za ku zama masu takawa Allah ka sanya mu cikin masu takawa وقال تعالى أو نوجد الله مدوكتين سكينة شوى شرع لكم من الدين daga cikin abubuwan da mutane suke yi na addini kaɗai abin da Allah ya shar'anta muku shine ma wasa bihi nuha wallazi aw hayna ilayka abin da Allah ya wa annabi Nuhu wa'i kuma ya maka kai ma ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kai ma ya maka wahayi wa ma wasaina bihi Ibrahim wannan wasiyar dai bata canza zani ba ita ce dai wanda aka yi wa annabi Ibrahim wasiya wa Musa wa Isa haka annabi Musa haka annabi Isa anan kaga sai Allah ya tattara ulul azmi min ar-rusuli gaba domin idan aka ambaci waɗannan duk wani manzo da yake bayan ko kuma wanda ba su ba to kasa da shi yake jama'a ko mun fahimta kaga annabi Nuh annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, sai fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi waɗannan su ne ulul azmi min ar-rusul wanda hatta shi manzon Allah sai da aka yi mishi wasiya cewa ya ci wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul haka Allah shi kai manzon Allah waɗannan ulul azmi din nan mafiya daukakan manzanni su aka ce koyi da su to kaga sai Allah ya tattara mana su a nan yace wannan da yaba waɗannan manyan annabawa da manzanni to shine kadai abin da Allah ya shar'anta mana da aji wani zai ce to meye wannan wasiya meye wannan shari'a da Allah ya shar'anta waɗannan manzanni da yake son mu ma mutum sai Allah ya ce an aqimu dina kadai ita ce ku tsaya da addini ga Allah wala tatafarraqu jama'a ku tufa sannan kada ku rarrabu kada ku raba kai kada ku sabani a cikin al'amarin addini wala ta tafarraku fi kan ku rarrabu akan wannan ayyuwa da aka ce ku yi akan addini kabura halin mushrikina ma ta da ku ilayhi wannan al'amari na haduwa na tsayuwa akan addinin Allah ita kadai to al'amarin nan yayi wa mushrikai nauyi domin shi ne abin da kuke kira su zuwa karshe ma'ana duk waɗanda suke akan addini da ba miƙaƙƙiya na Allah ba wannan zai kai su zuwa ga rabuwar kai wannan kuma Allah ya kwatanta shi da addinin mushrikai ke ma'ana mushrikai su suke raba kansu jama'a so duk wani tafiya da aka samu kai a ciki da zaran an ga wani abu na rabuwa yana neman ya auku to ai marmaza a magance shi idan ko wasu sun saka son zuciya to ku sai ku tsaya akan abin da yake shine asalin addinin kada ku ainihi wato bi waɗannan da suka nemi su suka son zuciya ko da su sun karkace daga kan Allah sa jama'a muna fahimta malam ya ci gaba ya ce Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya ci gaba da cewa wa qala ta'ala munijina ilayhi suna komawa ne zuwa ga Allah wattaqu ku kuma ku ji tsoron wannan Allah wa aqimus salata sannan kuma ku tsaya da sallah wala takunu min al-mushrikeen kun ga kamar yadda muka faɗi a baya da Allah madaukakin sarki ce kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi ashe addinin da zai kai zuwa ga rabuwar kai addinin mushrikai to gashi anan ma sai Allah yake wala takunu minal mushrikina kar ku zamo cikin mushrikai abin tambaya sai ka ce me ya sifan mushrikai sai Allah yake minal ladina farraqu dinahum shine masu rarraba addinin su jama'a muna fahimta ko wa kanu shi'an sai suka zamo kungiya kungiya sai suka zamo tawaga tawaga kullu hizbi bima ladayhi farqu kowanne daga cikin tawagan waɗannan mushrikai da suka raba addinin su yana alfahari yana farin ciki da abin da yake akai a tunanin shi wannan shine daidai ba dan komai ba saboda yana ganin tun da shi yana kan wannan to yana ba wancan kaushi kaga abin ya koma ba dan Allah ba kenan inda shirkan ya bayyana kenan Allah madaukakin sarki ka tsare bari ku ji abinda malam ibnu banza ya tsaya ya ta aliki a nan malam yake fa hal baqiya rahimakumullah aw dahu min hada alquran tsakani da Allah jama'a in dai gaskiya mutum yake nema akwai wani bayani mafi bayyana irin waɗannan ayoyin ne wallahi babu duk wanda ya doge akan raba kai ko sabani yanzu bayan waɗannan ayoyi to kai ka san ba da gaske yake ba san zuciya ne dan ba wani abu da zaka gaya mishi sama da waɗannan ke aukinan bayani akwai abin da zai warkar da zuciyarka fiye da waɗannan bayanan babu wa kad a'lamana Allah ta'ala annahu kad khalaqa khalqan bil ikhtilaf yace na'am duk da cewa Allah madaukakin sarki ya sanar da mu cewa asalin dabi'ar da ya halicci halittun shi akai shine dabi'a ne na yadda babu yadda aka iya sai an yi sabani wannan shine tsarin Allah a cikin halittar shi kuma Allah ya bamu labarin wannan Allah ya sanar da mu wannan za mu zo zai ji zai kawo mana aya yanzu nan insha Allah malam yace wal firqa da kuma rarrabuwa amma duk da haka Allah ya halice mu wa hazzarana an nakuna kabun sai kuma Allah ya hana mu kasance haka ko kun gane jama'a wato ba komai da Allah ya halici dan adam a bisa dabi'an shi shine kuma abin da dan adam din zai aikata ba misali yanzu kowa ya san a ɗabi'ar ɗan adam ɗabi'a aka ce ɗabi'a na wanda kowa da kowa haka yake kowa na son hutu yana son bacci baya son wahala haka ne ko ba ka bacci to amma kowa ya baccin mana yana hutu zai yi ba zai yi ba shi kenan akwai wasu abubuwa waɗanda a ɗabi'ance haka Allah ya yi amma mu din ma ba za mu yi shi ba to akwai waɗanda shi Allah ne yake kada su yi duk wannan saboda Allah ya bautar da mu zai jama'a ina fatan jama'a an gane za mu zo mu duk da Allah ya halicci mutane akan ba yadda suka iya dabi'a ne wanda kamar yadda Bahaushe ke cewa zo mu zauna zo mu kama wato wannan sabani zai to duk ran da kai tunanin wai ka haɗu da wani aboki ko wani abokin hulɗar kasuwanci ko ka auri wata mata amma wai kai ka yi tunanin ba za ku saba ba to baka san baka san philosophy na asalin halittar ka ba ke ba zai yi ba jama'a wannan na daga cikin abin da yake saka wasu samari da ɗan mata sabon shiga kenan za a ce musu ko waɗanda suke aure ba da daɗewa ba yake sa suke shiga cikin shock ran da aka samu saɓani farko din sai ka ga yana ganin kamar ci ba zai yiwu a ce su ci gaba da zaman ba a haka za a ci gaba kuma za a ci gaba da samun saɓani ko mu fahimta jama'a to wannan halitta ne da Allah ya halice mu akan shi amma kuma Allah ya kwaɗe mu daga mu yi shi وحذرنا أن نكون كهم له الله يا فتيم da ayi wato mu kasance akan wannan sabani da ya hace mu kai wastatna ahlu rahma أو وسسنا أهل رحمته لن- آه، لنواظب على المسألة أن يجعلنا منهم فقال sai Allah ya togace wato ma'abota rahama cewa waɗanda ba sa yin wannan ɗabi'a ko kuma ba sa barin wannan ɗabi'arsu na saɓani ya tasiri a kansu Allah doge a kan wato wannan ɗabi'a ɗin ko kun fahimta kuma Allah ya ce mu ci gaba da roƙon shi ya sanya mu daga cikin shi Allah ta sanya mu daga cikin shi ne Allah ya ce Allah ya ce walau sha'a rabbuka da fa ubangijinka ya ga dama da ya so da ja'alan nasa ummatan wahida da Allah ya mai da mutane gaba ɗaya sun zama musulmi Allah na da iko haka ko bai da shi haka yana da shi da ko ya ga dama da haka yi. amma sai Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifi kun gani ko ba zai yi ba jama'a ba za a bushe ba mutane suna kan wannan ɗabi'ar su ta ɗan adam ko ta halitta na sabani dole sai an yi haka a nan din nan da muke zaune din nan ma da za a fito da wani shawara yanzu sai ka ga sabani a tsakanin so it is natural jama'a dole ko in za a ɗauki wani ra'ayi ne ko shawara to wani zai haƙura ne da nashi to ma'anar wannan haƙuri shine ka jawo shawarar da Allah ya ba mu a nan za mu zo mu ci shi ko kun gane amma cewa wai gaba ɗaya mu yi ittifaki akan matsala guda ba zai yi ba al'amari mafi saukin mutane su haɗa akan shi ne akan cewa Allah ɗaya ne amma akwai saɓani ko babu to tun da aka yi saɓani akan Allah ɗaya ne ba abin da ba za a yi saɓani akan to kada mutane su taɓa tunanin wai ai tun da wannan ra'ayi shi ne daidai kowa ya fahimce shi ba zai yi ba da ba ba zai yi ba kamar yadda babu inda mutane ke haɗuwa akan bata to haka mutane ma ba su haɗuwa akan gaskiya ba za su haɗu akan gaskiya ba don wani gaskiyan nan ne zai so shi kuma in za a yi gaskiyan nan to shi za a takura shi to gara kada a yi gaskiyan a ci gaba a me yasa muke wahala a ƙasar nan jama'a duk wannan tija-tija da muka ga ƙasar nan ke yi yake tangal-tangal ya kasa stabilize me yasa wasu ne suka ce gaskiyan nan ne ba su yarda a yi shi ba gaskiya kuma laifi ne ba ka ga ba laifi ba ne amma wani bai yarda a yi shi ba ina fatan jama'a an gane Allah yake wala yazaluna mukhtalifina ta Allah yake illa mar illa man rahima rabbuk kadai waɗanda ba za su doge akan wannan sabanin ba sune waɗanda Allah ya warhama Allah ta sanya mu cikin waɗanda kai warhama sai Allah yake walidhalika khalaqahu Allahu akbar saboda haka kuma Allah ya halicce shi to abin tambaya a nan kamar yadda malamai ke cewa saboda ne saboda sabanin ko ko saboda wato a samu waɗanda za su samu rahaman Allah in an yi sabani da za a fasara nan duka za su iya ɗauka ko to ku bari sai da malaman tafsiri su ga mummunan ba tafsiri suke ba ko eh insha Allah wa lidhalika khalaqahu sai Allah yake wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas kun gani ko Allah ya riga ya yi alkawari kuma alkawarin Ubangijin ya riga ya cika. Menene wannan alkawarin sai Allah ya cika wutar jahannama da mutane da ainihin wato alce. To in ba a samu kangararru da suka ƙi bin umarnin Allah nan ba, abin tambaya sai kace suwa za su cika wutar. To ire-iren su ne waɗanda Allah zai cika wutar da su. Allah ka tsare ثم حذر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع أهل الأهواء sannan sai Allah madaukakin sarki sai kwaɗi manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama daga shi ma kada ya zuma su wannan bin san zuciya an fahimta ko al-mukhtalifina waɗanda suke yin sabani wa ara al-mutaqaddimina wa ara al-mutaqaddimi sannan kada manzo Allah ya bi ra'ayoyin waɗannan al'umman da suka gabata shine ne yahudi da nasara masu bin san zuciya masu safawa masu sabani وقال عز وجل أين الله يحكم من الله يتي الله مدوك في سيدنا جوا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله جسدنا ولا الأمر يفعل أبقان سيئلا كمسه كنشي كي مسه كنشي دا أبن دا الله مدوك في سيدنا سوكر مكا ولا تتبع أهواء kada ka fi zan zuciyarsu haka suke zuwa manzon Allah Yahudawa musamman fa al'amari ne faru tsakanin sai suke mu je wajen Muhammad ya mana hukunci da gangan suke yin haka amma wai menene ya sa suka yi haka wai domin su kauce wa dokan Allah da ke cikin littafin da Allah ya saukar musu to bari su zo wajen manzon Allah annabi ai zai ba abin da ya gane suke so shine za a zo a ce to an kama wannan da wannan suna zina me ya hukuncin su manzon Allah sai ya ce ku zo da littafin a karanto hukuncin da yake cikin littafin ku ci in suka ɗauko shi sai su daƙi aya su koye inda aka ce a yi ba ko kun fahimta ko haka suka rike yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda annabi ya fi son zuciyar da Allah ya ce wala tace kai kuma kaka fi son zuciyar ka wahzarhu ka gargade su ka kwade su an yi an yafinuka an ba ma anzalallahu ilayk kada ka bari su fitile ka da abin da Allah ya saukar maka ma'ana idan ba kai aiki da abin da Allah ya saukar maka ba ka koma ka bi son zuciyarsu to za su jefa ka da cikin fitina Allah ya kiyaye manzo Allah da ke shiga cikin fitina وقال سنة الله مدوكتين سيكينا شوا فاحكم بينهم بما أنزل الله كي مسوه كنتي سكانوا سدى أبدا الله يسوكر ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق kada ka bi son zuciyarsu daga abin da Allah ya saukar maka na gaskiya bi kulli ja'alna minkum shir'atan wa hada kowace al'umma da Allah ya aiko wa manzo ko annabi Allah ya aiko musu da shari'ar su daban kuma Allah ya aiko musu da tsarin da za su bi wannan shari'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa annabawa gaba ɗaya mu ƴan uwan juna ne shari'ar mu ne kaɗai yake bambanta da juna wasu shari'o'in ma ɗaya ne suke da juna ko mun fahimta jama'a shi yasa malamai malaman usul suke suke kawo wata ka'ida a cikin usul ɗinsu game da hukuncin shari'an wani annabin shin yakan iya zamowa na wani annabin da ya zo bayan shi shar'un man qablina shar'una ko kun fahimta wannan suna kawo wannan ka'ida amma kafin su bada amsa to sai an yi dube game da wasu a karani sannan ake bada amsa shi ko e ko a Allah ya sa mu dace wa qala a wani wajen Allah madaukakin sarki yana cewa ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب حقيقة بنو إسرائيل من باس للتاج والحكمة من باس hukunci wanda ya zo tare da wannan littafin wannubuwa sannan mun ba da amnabta da dama a cikin banu Isra'ila wa razaqnahum min at-tayyibat sannan mun azurta su da dadadan ainihin wato ababe wa faddalnahum 'ala al-'alamin sannan muka fifita su akan wato halittu baki daya kun ga daga cikin abin da Allah ya fifita su da shi ke babu al'umman da suke da annabawa a cikin su irin bani Isra'ila babu al'umman da suka samu wato gatan saukan littattafai daga Allah irin bani Isra'ila kun mun fahimta jama'a sannan babu al'umman da Allah ya musu goma da goma irin yadda ake cewa ko gonan gizo abinci su sai da aka samu waɗanda ake saukar musu daga aljanna jama'a saboda falala da fifiko sai da yanzu su suke gaya wa Allah Allah ya kawo musu irin abin da suke so banu Isra'ila kenan anzil alaina ma'idatan minas sama wannan ma'ida din malaman tafsir suka ce kifaye ne da suna ake saukar musu irin na aljanna sai ko daga jin sunan ma a yanzu ma wani ya dan haɗe shi an fahimta ku to banu Isra'ila kenan amma duk wannan falalan jama'a abin da suka biyo baya da shi gashi Allah yake wa atainahum min bai wa atainahum bayyinatin min al-haq sannan muka ba su abubuwan da suke na wato bayani daga cikin al'amurra fa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum sabanin da ya faru a tsakanin su bai faru ba sai da ilimin hakika ya zo musu shi ne sai da annabin kashe bayyana suka gane cewa to wannan fa ba daga cikin su bai to me ya kai zuwa ga kai wannan sabanin bagiyan bai ba kiyayya ne kawai suka sawa suka saka a tsakani inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah Allah yake rabu da su ubangijin ka shi zai hukunci a tsakanin su ranar tashin al-qiyama ima kanu fi yakhtalifun akan abin da suka yi sabani akai to da Allah ya gaya mana labarin banu Isra'il sai Allah ya dawo da jawabi kuma kan manzon Allah da al'ummar shi sai Allah ya ce summa ja'alnaka ala shari'atin min kai kuma ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce kai da al'umma ka kenan to ku kuma mun dora ku akan ku bi shari'a duk al'amarin da ka zo ka samu mutane ke akai ka rabu da su wanda kadai zaka bi shine shari'a fattabi'ha saboda ka bi wannan shari'a wala tattabi ahwa alladina la ya'lam kada ka bi son zuciyar jahilai waɗanda ba su da ilimin komai daga Allah innahum lam yughnu anka min Allah shay aw innahum lam lan yughnu min ah, anka min Allah shay'a waɗannan jahilai waɗannan waɗanda ba su da ilimi ba za su amfana da kai komai daga wajen Allah jama'a kun ga abin da yake duniyar da malaman zamani ke shine biye wa jahilai malami ne zai zo tiryan tiryan yana gaya wa mutane abin da Allah ya ce abin da manzon Allah ya ce amma jahilan da suke zaune a gaban shi sai su ingiza shi sai kuma ya fara komawa yana faɗin ra'ayi dan ne wai dan saboda in ya faɗi za su yi kafara dan ne wai dan saboda in ya faɗi za su rika cewa Allah ya kiyaye ka eh sai kai kaji manzon Allah ne Allah yake ce mishi idan ya biya su ba ya biya wa son zuciyar jahilai to za su karkatar da shi ne daga hanyar Allah Allah ka fari wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd Allah madaukakin sarki ce su kuwa zalimai a azzalimai to su ne majibuntan al'amarin junan su wallahu waliyyu kullati amma masu tsoron Allah Allah yake ji mutan al'amarin Allah ka ji mutan al'amarin wa qala azza wa jalla Allah madaukakin sarki yace a fima zamma bihi mukhalifin a inda yake zargin wato masu samani har wa yau Allah yake fataqatta'u amrahu bainahum subha sai suka rarraba al'amarin da ke tsakanin suka warware wanda ya kama nan wanda ya kama can kullu hizbin bima da yake farko kowace kungiya daga cikin sai gan abin da ya kasa gaba to shine abin farin cikin shi shine yake ganin daidai jama'a duk kun ji waɗannan ayoyi ba kamar yadda malam yake abubuwan da ya tuno ne fa kawai ka- yanzu kawai ya kawo maka su abu sannan yanzu zai biyo baya da bayani da jawabi game da fassarar waɗannan ayoyi ko ma'anoninsu daga cikin abin da ya samo na hadisai da kuma maganganun salaf hadihi manhajuna wannan shine manhajin mu zama saboda haka wallahi jama'a sai kowa ya dage ya tsaya ya yi abin da ya kamata dan in baka yi abin da ya kamata ba baka yi abin da yake daidai ba to karshe dai za a je a yi hisabin abin da kowa yi ne a duniya a nan za ka rena kanka Allah ka tsare mana imani za mu saurara a nan insha Allah sai mu dauko littafin a wasiya idan mun zo darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a inda zai fara kawo mana wannan ainihin wato hadisi na ɗari da biyar daidai Allah ka sa mu dace tsakani da Allah waɗannan ayoyi da waɗannan ah, bayanai da muke karantawa a wannan fasli gaba duk sanda na zo nake karanta shi babu waɗanda hankalin hankali na ke komawa gare su a karan farko shine ɗan uwanmu ɗan ƙungiyar izalatul gida wa kamar wallahi waɗannan abubuwa na fitintunu to kai tsaye ya shafe su sannan kuma bayan su sai mu dinnan da mu ma muke da'awar salafiya wallahi duk ayoyin ina karantawa hankali da kawai kawunan mu yake ba zuwa yake dawo ba zuwa kuma ku duba yadda Allah madaukakin sarki yake ta mana ishara da nuna ayoyi amma ba ma lura bil munasaba a ajiya Allah ya wa ɗaya daga cikin manyan malaman izala rasuwa ko mala alhassan sa'id na jos yana ɗaya daga cikin jigogin da suke wa wannan kungiya hidima da ku duba yadda Allah madaukakin sarki ke ɗauke su ɗaya bayan ɗaya. Bayan ina gani ya kamata a ce ‘yan baya wannan ya zama izina da ni. Ina fatan jama'a ku fita. Yanzu za ka je ga Allah ya gafarta mushi, kowa ya roƙi Allah ya gafarta mushi. An jima aka ce za a yi jana'iza ƙarfe goma zuwa sha ɗaya aka ce ko? A nan masallacin Al-Burkan da ke Kano. To waɗannan abubuwan kamar irin yadda Malam Sa'idu Jingir ya faɗi ne. a wajen jana'izar ah, wane ne lokacin da ya kawo magana cewa rabuwan nan da suka yi babu alheri a ciki ya kira da abu a haɗa kai me gandu na malam me gandu a wajen irin wannan rasuwar ne jama'a yace jama'a ina za mu je ne wannan abu da muke me ya amfa me ya fa'ida ce gashi Allah na ta daukan mu yanzu dai dai dai dai ya kai ga yadda kungiyar izala suka yi baran-baran da batattu da mushrikai irin waɗanda suke cikin ɗari haka izala ta dawo ta yi tsakanin ta da izala ba ya zama hatta sallama ɗan ƙungiyar izala ba ta iya yi wa juna hatta sallah sallah na ɗaya daga cikin abubuwa mafiya muhimmanci amma sun kasa bin junan su sallah an wayi gari wai mutum musulmi zai zo masallacin musulmai zai yi sallah amma sai ya tambaya waɗannan fa a ce mai yan hannun dama ne ko yan hannun hagu in ya ji ba nashi bane to ba zai ji su sallah ba in ma ya yi sallar sai ya ga ya ma yi laifi dole ya je ya sake haba jama'a to haka irin wannan bala'i yake neman ya dirka ko mu da muke cewa kuma kan salafiyya musamman mu da muke cewa ɗan darul hadisi salafiyya sai mun yi a hankali sama Allah sai mun yi a hankali kada mu bari irin wannan bala'i ta fada kan Allah dai ya gaya mana adam wa bidhalika khalaqahu wannan shine dalilin halittar su amma kuma wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in saboda haka wallahi ni ta kafa mu ba a hankali mu dubi shiriyar salaf da muke kishiyar cewa shi muke salaf da sabani ya faru a tsakanin su yaya suka yi mu'amala tsakanin juna su ba su irin wannan sabani wanda zai iya hallaka su ba akwai sabani na rashin fahimta amma kuma kowa akan ijtihadi yake ba mai son zuciya cikin shi haka malamai ke hukunta babu wanda yake akan son zuciya a ƙarƙashin wannan sai ya zama sabanin da suke yi suna cikin sabanin amma lokacin sallah na yi gaba ɗaya sai kuma su bi liman da ya tafi shi sallah ana cikin yaƙi fa jama'a wani na ɗaga takoba ana kashewa ana kashe mutum ɗaya gaba ɗaya sai su watsar da makama sai a je a yi wa wannan jana'iza su kura sai an gama jana'iza sai kuma a dawo a ci gaba tsakani da Allah mu irin shi muke yi mu yau Hussein dan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara mishi yadda da shi da mahaifin shi a lokacin da aka je za a yi wannan rikici wanda aka yi a Karbala lokacin sallah yayi fa tawagar waɗancan Ubaidullah da ya aiko wakilai su zo su tare su zo su tare shi da tawagar shi Hussein din sai aka zo za a yi sallah shikenan gaba ɗaya wannan tawagar Ubaidullah sai suka dawo bayan sauyi za su yi sallah yace amma kun ban mamaki yanzu za ku bi ni sallah suka ce to kun ba mu bi ka sallah nan ba waye za mu bi shi sallah dukkan mu mun san kafi mu a nan wajen kafi mu daraja kafi mu fadala biki shine kawai Allah ya kaddara waɗannan waɗanda suka biyo bayan su kenan ba Allah haka gaba ɗaya suka bi sallah kuma ya musu jawabi ya musu hutuba a cikin hutuban nan ne ma aka samu wasu suka ce su sun yi resign daga wancan tawagar sun dawo nashi duk suka zauna suka saurari hutubar shi amma mu yau ba mu ga junan mu ba daga nesa ma ake jefa wa shura mu kan wane cewa wane kaza kuma abin ta kai sai an haɗu kuma sai kuma a canza fuska kuma tahsabuhum jami'an qulubuhum shatta tani da Allah ni ina karanta waɗannan wallahi hankali na tashi ki ina jin hanya ba mu faɗa cikin waɗannan abubuwan duk da muke ji ba kuwa to mu ya hankali jama'a kowa ya ba hankali Allah ka kiyaye malam yake ismun qalu in ba kuma ta ba ya ɗauko bayani tiryan tiryan har inda yake nuna mana irin yadda al'amari ya kai aka samu wato bid'o'i suka shiga cikin musulunci ko ya ba mu tarihi yadda aka fara samu bid'o'in kawari da bid'o'in ainihin wato kadariya a wannan lokaci ya nuna cewa ba a fara samun masu mutu game da sunaye ko sifofin Allah ba sai da aka samu wani fatacce al-ja'ad wanda da shi a jahabu ko dan safwan wanda da shi ake kiran wannan tawagan ma ana ce musu jahiliya yace to da wannan fataccen mutumin ya bayyana sai aka samu mutane kungiya kungiya mabambanta sun gudo kai karshe shi daga cikin su yace akwai kismun qalu akwai masu cewa la yajuzu abadan an nasifa Allah ha la biwujudi wala bi'adad ɗaya daga cikin fatattu ƙungiyoyi da suka kunno ka a cikin su su ne waɗanda suke cewa sam bai halatta ba mu sifanta Allah da komai ma ba za mu ce akwai Allah ba shine da a la biwujudi kenan ba za mu ce akwai Allah samun ne ba suka ce Allah ya fi karfin wannan to tun da ba za mu ce Allah saman mai bane za a ce ba Allah kenan sai kuma su ce a'udhu billahi ba kuma za mu ce babu Allah ba ta ji wani cifka da warwara duk bajan jahamu dan safwan shi ya shi ya haifi waɗannan abubuwa me yasa suke faɗin wannan magana wai li annahu in wusifa bil wujudi idan aka ce Allah samamme ne akwai Allah to ashbaha bil mawjudat shikenan an kwatanta Allah da abubuwan da suke samammu existence abubuwan da suke existing to an ce Allah ma is existing to a'udhu billahi bai kamata ba wa in wusifa bil adami idan kuma aka ce Allah is non existing an fahimta ko ashbaha al ma'dumat Allah yayi kama da abin da babu kenan saboda haka a wajen su ba za a ce akwai Allah ba ba kuma za a ce ba Allah ba wa alayhi yajibu nafsi wujud wal adami an saboda wannan tunanin ku ji ba yanzu ba aya suka dawo ba hadisi ba wannan muguwar tunanin da ya shiga su da ya shige su sai suka ce to saboda haka mu ce ba Allah kuma akwai shi kuma ba za mu ce akwai shi ba ba za kuma mu ce ba shi ba ina fatan jama'a gani malam usaini ya ce wa ma za habu ilai kaga wannan tunani da ya shiga kwakwalansu fa huwa tashbihun lil khaliq wannan kamanta Allah ne ainihin wato da halittu al mumtadi'at wal mustaqilat wanda aka hana kuma abin da bai dace a sifata Allah ne shi ba لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين saboda gwara tsakanin abin da yake samanne da abin da babu shi to gwara abubuwa ne biyu wanda ba sa haɗuwa ba zai yi ka ce akwai abu kuma ka ce babu abu ba ba zai yi ba jama'a misalin haka jama'a yanzu din nan da muke zaune sai in ce jama'a wani ya shigo nan ɗakin taron taro amma wanda ya shigo din nan bai da kai bai da hannu bai da kafa bai da ciki bai da ido bai da to me kenan nake cewa jama'a babu to ka ga kenan ba wanda ya shigo ko kun fahimta amma kuma sai na kira shi ke a ya shigo amma kuma ba shi kaga wanda ya fi kama da maganar mahaukata Allah ya kiyaye mana yake cewa wannan qidan la yastami'an waɗannan abubuwa guda biyu da suke hannu riga ba sa haduwa babu da akwai ba sa haduwa ina fata an gane wala yartafi'an sannan ba zai ba zai yi a daukace su kuma a gwara su a lokaci guda ba wa kullu uquli bani adam duk hankalin wani dan adam tun kiru haza shay wala tukfi ba zai dauki irin wannan maganar ba saboda hankalin shi ma salimin hankalin shi yana inkarin shi fanzur kaifa farru min shay'in fa waqawu fi asharri malam yace ka dubi yadda suke kokarin wai su tsarkake Allah ne fa sai suka guji tabbatar da cewa akwai Allah sai kuma suka fada cikin abin da yafi wannan shan Allah ya kiyaye Daniel waɗanda kuma suka ƙara kunno kai daga cikin wannan tawaga wa qismun akwai kuma wasu tawaga akhar na daban qalu su ga abin da suke cewa nasifuhu bin nafi wala nasifuhu bil isbat kaga sabanin waɗancan su sai suka ce za mu rinka sifanta Allah da sifofin da ya kore wa kanshi amma ba za mu faɗi wani sifa kwaya ɗaya mu ce Allah na da wannan sifa ba jama'a kun gani zai zo ya buga mana misali za mu ji me suke nufi bala yace ya'ni abin da suke nufi shine annahum yazuzuna an tasliba an Allah subhanahu wa ta'ala sifat lakin la tusbit suka ce ya dace ka kore wa Allah duk wani sifan da kasa ko kun fahimta kada ka ce Allah zai mutu to kaga kore wa Allah mutuwa kenan to amma kuma kakka tabbatar wa Allah da sifan rayuwa ka kore wa Allah jahilci amma kakka tabbatar mai da sifan ilimi ina fata fahimta su kuma abin da suke cewa ke malam yake cewa yani la naqulu huwa hayyun ba za mu ce Allah rayayye ba ne, wa inna ma na kun laisa bi mayyiti sai dai mu ce Allah ba matacce ba ne. Ya dai, wai ba za ce Allah rayayye ba ne, amma kuma abin da suke tabbatarwa shi ne Allah ba matacce ba ne. Wato duk wanda ya rike wani hanyar fata ko sai ka ga gaba ɗaya kamar hankalin shi baya yi. Saboda zai ta faɗin maganganu ne yana cikawa kuma yana warwarewa. Allah ya kiyaye. sannan kuma suna wala na kulu wai ba za mu ce alimun Allah masani ba ne bal a abinda kawai mu za mu ce laisa jahilin Allah ba jahili ba ta Allah ku ji irin waɗannan maganganu to wa haka za haka fa irin maganganun su kuma qalu wai abin da yasa suke faɗin wannan irin maganganu na su law usbita lahu shay'an idan muka kuskura muka tabbatarwa da Allah wani abu to shabatahu bil mawjudat ka kwatanta Allah da abubuwan da suke sababbu ke in ka ce Allah na da ilimi ai akwai abubuwa sababbu da suke da ilimi to ka ce Allah irin mutane ke Allah ya kiyaye sannan la'annahu ala za'mihim saboda a cikin riyawansu waye da al'amari yake shine kullul ashiya al-mawjuda mutashabiha duk abin da yake samanne to yana kama da samanne irin shi fa anta la tusbitu lahu shay'a saboda kakka tabbatarwa da Allah komai wa amma nafiya amma abin da yake korewa za a yi fa huwa adamu shi kan babu matsala za ka iya kore abu daga Allah saboda abin da ka kore shi ka nuna babu shi ke ma annal mawjudi fil kitabi was sunna tare da cewa waɗannan abubuwan da suke cewa kada a tabbatarwa da Allah suna nan fa a cikin alkur'ani da sunna fi sifatillahi a cikin sifofin Allah min al-isbati wanda ya tabbatarwa da kanshi aksara min annabi kace wato sifofin da Allah ya tabbatarwa kanshi a cikin alkur'ani sun fi abubuwan da Allah ya kore wannan shine abin da Qur'ani ya zo da shi kuma ka'idar shi kenan tabbatacciya ina fata an fahimta kila lahu malam yake to ana cewa da su inna Allah qala an nafsi to ai Allah ya tabbatarwa da kanshi abubuwan da kuke kokarin korewa domin Allah ya ce sami'un basir kaga Allah ya tabbatarwa da kanshi ji kuma ya tabbatarwa da kanshi gani to bari ka ji yadda za su fassara kan sai suka ce a ba ku fahimta ba ne ma'anan wannan shine haza min babin idafat ai wannan ababin jingina abu ne zuwa ga Allah misali kamar yadda ake cewa baitul lahil haram dakin Allah mai alfarma kaga wannan dakin ana cewa na Allah ne ba wai Allah ne dakin ba to in kaji Allah yace sami'un ana jingina jin masu ji na duniya ne gaba daya ana jinginawa ne ga Allah ba wai shi Allah ne yake ji ba Allah ka ji irin wannan murdiya jama'a Allah ya kiyaye bi ma'ana nasibu ilayhi sam'a ka gani ko wai muna dingina ji ne la li annahu muttasiqun bi ba wai shi Allah za a sifanta da shi ba walakin li anna lahu makhluqan yasma a'a Allah na da wasu halittu ne da suke ji don haka ce Allah sami'un ma'ana jin waɗannan halittun gaba ɗaya ko na Allah ne ko mun fahimta jama'a sannan fa huwa min babin idafat kaga kenan sami'un basir to cikin babin jingina ne ga Allah fa sami'un ya'ni lahu laysa lahu sab abinda wannan yake nufi shine Allah fa shi ba wai yana da ji ne ba lakin lahu masmu sai dai yana da masu ji yana da abubuwan da kake ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa man lam yaj'al Allahu lahu nur fama lahu min nur duk wanda Allah bai sanya mishi hasken shirya ba wata ba yadda kake a ci من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له او فلن تجد له وليا مرشدا وجاءت طائفة ثانية ما ne yake to a cikin waɗannan kuma sai aka samu wasu kuma na biyu suka ƙara ballewa daga cikin su هذه الأوصاف لمخلوقات قال suna cewa wai هذه الأوصاف لمخلوقات waɗannan sifofi da kuke ji Allah na faɗi game da kanshi a cikin Alƙur'ani to yana nufin waɗannan sifofin ga halittun shi ne walaisat lahu amma ba wai gare shi ba amma huwa amma shi Allah madaukakin sarki fala yathbutu lahu sifa babu wata sifa kwaya ɗaya da ya tabbata ga Allah
ina da lafiya ta da salisan waɗannan duk ƴaƴan jahamu ne majaba duk ƴaƴan shi ne ga kuma wasu matattun na uku bar ku je da abin nasu yake daukan salo salo salo kowane lokaci wa kismun qalu aka samu wasu bangaren wasu tawagan kuma suna cewa yusbitu lahu asma duna sifat su kuma suka ce eh to mu na mu aqidan ya dan bambanta da waɗancan mu za mu tabbatarwa da Allah duk sunayen shi amma duk abin da suna ke hukuntawa na sifa to wannan ba za mu iya tabbata shi ga Allah ba so suna tabbatar da sunaye amma ba sa tabbatar da sifofi ga Allah wa haula'i humul mu'tazila waɗannan sune waɗanda kake ji ake cewa mu'tazilawa asbatu asma Allah sun yadda da sunayen Allah qalu za su iya cewa inna Allah sami'un basirun qadirun alimun hakim duk waɗannan sunaye sun ce ba matsala a kira Allah da su lakin qadirun bila qudra sai dai Allah qadirun ne amma ba yana da wani iko ne da za a ce na sifa ba ku ji irin wannan jama'a misali ta'ala Allahu 'anil misal misali kamar ka ce sarki ne amma bai da sarauta irin yadda yara za ka ji ana cewa yaro sarki ina ba ta fahimta kaga wannan sunan ne kawai amma ina sarautar babu kamar ka ga wani matsiyaci ne talaka yana neman na koko ji a ce mai mai kaga wannan kake amma sifan kudin babu to haka suke cewa game da hakkin Allah Allah ya kiyaye sami'un bila sam kun ji ko Allah lallai sunan shi ne ji ne amma ba wai fa yana ji ne ba haka suke cewa basirun bila basar Allah mai gani ne ba tare da gani ba alimun bila ilm Allah mai ilimi ne amma ba tare da yana da ilimi ba hakimun bila hikma Allah gwani ne amma babu wani gwanin cewa ne ya yi take a ba da ba wannan maganganu sun yi muni jama'a amma fa wai kuma su fa suna faɗi ne a babu su tsarkake Allah abin da za ka yi mamaki ke na wannan Allah ya kyauta rabi'a ga kuma wani daga cikin waɗanda suka gudo kai daga wannan jahamu da har wa yau wa qismun rabi'un wasu jama'a na hudu kuma qalu su suna cewa nusbitu lahu al-asma haqiqatan za mu tabbatarwa da Allah haƙiƙanin sunayen shi wa nusbitu lahu sifatun muayyana amma in aka zo wajen sifa to wasu sifofi ne ayyananu za mu tabbatarwa Allah ba duka ba ina fata an gane dalilin da za su tabbatar da wasu ma za ka ji dalili ne a hankalce wai kwakwalwarsu ya iya fahimtar waɗannan sifofin amma sauran kwakwalwarsu bai fahimta ba dalla alaiha li aqlin ka gani ko duk wani sifa da hankalinsu yake iya fahimta to za mu jingina shi ga Allah wa nunkirul baqi amma duk sauran sifofin za mu kore shi nusbitu lahu sabab sab'a sifatu za mu tabbatarwa da Allah sifofi bakwai ne jan kwara bakwai faqat wal baqi nunkiruhu tahrifan la takdiban sauran kuma za mu inkare shi shi ma ba wai karyatawa muke ba a za dai mu murguda ma'anar ne mu malfaɗe ma'anar shi jama kuna fahimta ko li'annahum law ankaruhu takdiban saboda su ma a karan kansu suna da aƙidar cewa in suka karyata sifofin duk da bace ta da su ba to kafaru sun kafirta kaji da kansu suke hukunci da kansu lakin yunkirunahu tahrifan wa huwa ma yad'unahu anna annahu ta'awun za dai su musanta waɗannan sifofin ne ta hanyar murna ma'anar shi to wannan shi suke cewa ta'awi wai ai ta'awilin sifofin tunda ba za a iya fassara shi yadda yake a zahirin shi ba الصفات السبع menene sifofi guda bakwai da suka yarda a jingina ga Allah hiya majmu'a fi qawli shine suke hada a cikin wannan zance cewa lahul hayatu wal kalamu wal basar sam'u iradatu wa ilmu waqtada wadannan sune sifofi guda bakwai da suka yarda da shi wai lahul hayatu Allah na da sifa ta rayuwa saboda a hankalce sun fahimci cewa lalle ba komai a ce Allah na da rayuwa wal kalamu sun yadda Allah na magana wal basar sun yadda Allah na yana gani sannan sam'un Allah mai ji ne irada Allah na da wato abin da ya nufa wa ilmun Allah na da ilmi waqtadar kuma yana da iko waɗannan su ne sifatu saba wanda su ne aka kawo mana nan Najeriya a cikin littattafai irin nasu a kawa'idi da hayatul islami da sauransu an fahimta ko waɗanda su kuma sun samo asali ne daga aqidar farko da abul hasan al-ash'ari ya samu kanshi su ake cewa aqidar ash'ari ina fatan jama'a an gani bala yace fa hadhihi sifat waɗannan sifofi nusabbituha za mu iya tabbatar da su li'anna al-aqla dalla alaiha saboda hankali na iya fahimtar su wa baqiyatu sifati amma sauran sifofin Allah ma dalla alaihi al hankali bai nuni zuwa gare shi ba fa sabata ma dalla alaihi al saboda haka sai suka tabbatar da abin da hankali ke iya tabbatarwa wa nunkiru ma lam yadullu alaihi al sannan da abin da hankali bai iya tabbatarwa shi kuma suna inkari shi na'am eh shine fa nasbitu aw fa nusbitu ma dalla alayhi al-aql za mu tabbatar da abin da hankali ya tabbatar wa nunkiru ma lam yadullu alayhi al-aql abin da hankali kuma bai nuni zuwa gare shi ba za mu tabbatar da shi ba wa haula yahumul ashaira kun gani ko waɗannan su ne ash'ariyawa kaji bambancin mu'tazila da asha'ira kenan mu'tazila yunkiruna sifata bil kulliyya wal asha'ira yusbituna sab'a bil faqat ina fata jama'a an gane amanu bil ba'd sun yi imani da tashi wa ankaru al ba'da sun kuma yi inkarin sauran fa hadhihi aqsamun mala yace waɗannan karkasuwa da kaji su التعطيل أقسام التعطيل في الأسماء wato karkasuwa ne na mutanen da suke karkatar da sunayen Allah wa sifat da sifofin shi wa kulluha mutafarri'a min bid'ati jahl dukkan su da kadinsu din nan to sun samo asali ne daga wancan batacce shine jahamu wanda ake kira jahamu dan sakwa wa man sanna fil islam sunnatan sai malamin wani iktibas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ishara zuwa ga jahamu din nan to ya shiga uku kun ma bai shiga talatin ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari a Muslim da Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad annabi yace man sanna fil islami sunnatan sayya duk wanda ya kirkiro wani mummunan wato al'ada a sunna to fa alaihi wizruha yana da laifin wannan mugunyan al'adar da ya kawo wa wizru man amila bi hadha yawm al-qiyamah sannan yana da laifin duk wanda ya aiki da wannan mugunyan al'ada har tashin kiyama da Allah ya zai da laifin waɗannan mutane shi ne abinda manzo Allah ya faɗi game da laifin wannan yaro na annabi Adam da ya kashe dan uwan shi kun tuna su yawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne farkon kisan kai da aka yi a bisa zalunci a wannan doron ƙasa saboda haka babu wani rai da za a kashe daga wannan lokacin har tashin kiyama sai ya zan yana da laifin shi laifin cikin kai kwaya ɗaya kuwa ya munana wannan tana a ce ana ta tara wa mutum a duniya ta nadi Allah ya kiyaye malami shi wal hasilu a takaice abinda muke cewa annakum ayyuhal ikhwa ya ku yan uwa da kuke saurare lau talatun fi kutubil qawmi da za ku je ku yi nazari a cikin littattafan waɗannan mutane allati ta'taniya bi jam'i aqawilin nas wanda aka tattara wato tarin maganganun mutanen nan a ciki fi hadha al'am game da irin wannan fata da suke akai da ra'aytu kun ajabul fuja da kun ga abubuwan mamaki wallahi kaga wannan dan misali bai buga amma je da muke ta mamaki to wannan kaɗan ne ma sai ka je ka ɗauki littattafan su kana karatu a ciki za ka ga abubuwan mamaki cewa wai yanzu wannan mutum ne yake fanni mai hankali kuma za ka yi mamaki ba wani mai hankali ba kawai a'a malami ma yake da'awa malami mawallafin littattafai amma duk su suke faɗin irin waɗannan miyagun a cikin nan allazi taquluna kaifa yatafawwahu afil ka gani ko malami yake wallahi in kun karanta sai kun rinka cewa yaya bakin mutum mai hankali zai furta irin wannan fadlan an mu'min ballantana a ce mumini mai imani bimisli hadal kalam ya zai iya faɗin irin wannan magana walakin man lam yaj'al Allahu lahu nura fama lahu min nur sai ƙara iktibasi al'amari yadda yake shine duk wanda Allah bai sa mishi hasken shari'a ba wallahi ba zai iya samun wannan hasken ba alladhi a'ama Allahu basiratahu kalladhi a'ama Allahu basarahu duk wanda Allah ya makantar da kwakwalwar shi ko to kaman makawo ido ne me misalin wannan gashi zai buga misali fa kama anna a'ma al-basar law waqafa amama ash-shams allati tabsuru nura al-basar lam yaraha kama wanda yake makahon ido ne da ma da za ka dauko makaho ka tsaye da shi ka ce ya kalli sama yadda kai rana yake kashe maka ido shi zai dame shi dan baya ganin komai to haka duk wanda Allah ya makantar da kwakwalwar shi an fahimta ko fa kadhalika man a'ama Allah basiratahu law waqafa amama anwar al-haq ma ra'aha wal iyad billah shi ma wanda yake da makantan kwakwalwa da za a bijirar da shi gaban gaskiya ba zai ga gaskiyar ba sai malai yace Allah ya tsare wal hada to saboda wannan dalili yan bagi na da'iman ya kamata ko da yaushe jama'a mu yawaita addu'a an nas'al Allah ta'ala thabata 'ala al-haq Allah ya tabbatar da mu akan al'amarin da yake daidai wa Allah ya ziga qulubana ba'da in hadana kada Allah ya karkatar da zakatan mu zuwa kan bata bayan ya shiryar da mu abin da yake daidai da annal amr khatir saboda al'amarin jama'a akwai hadari yanzu muka gama buga misali ba dan hadari ba jama'a ya za a ce mutane da suke kan sunna kuma suna kan gaba irin wannan mai hadari dinnan Allah al'amarin akwai ban tsoro jama'a kana ganin kana kan daidai kana kan shari'a yanzu ko to ka ci gaba da roƙon Allah ya rike maka imaninka kuma ya sa ka mutu akan wannan imani ku duba annabin Allah ne annabi Yusuf amma addu'a yake Allah ya ɗauki ran shi yana musulmi tawaffani musliman domin al'amari shine akan abin da aka mutu akai innama al'amru bil khawati abin da Allah ke hukunci da shi shine abin da mutum ya mutu akai amma dai yanzu an ga kowa na ta sunna ba za a iya hukunci ba sai ran da ya mutu sai a ga akan me ya mutu tukuna sai yasa suke cewa rayayye to babu aminci akan shi ina fatan jama'a gani so sai mun dage da yawan da yin addu'a jama'a Allah ka tsare mana imani malam ce wa shaytanu yadkhulu ala ibn adama min kulli sawbin wa min kulli wajhi shaytan ko yana shiga wa dan adam ta kowane irin fuska ta kowane irin hanya wa yashakkuhu fi aqidati aw fi aqidati sannan yana kawo mai shakka a cikin aqidar shi domin ya kokari ya rutar da kai da saka ka cikin ainihin wato haɗari wa fi dini haka a cikin addinin shi wa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi haka yake saka wa mutane rudani cikin addinin Allah ko lissafin Allah da sunnan manzon Allah fa hadi fil haqiqa bid'a allati tasharat fil umma al-islamiyya mala yace wannan shine hakikanin bid'a da ya yafi yanzu a cikin al'umma musulmai walakin sai dai walillahi hamd Allah muna godiya gare ka kuma muna yabanka ما ابتدع احد البدع او ما ابتدع احد بدعه باب wani mutum da zai zo ya kirkiri wani bid'a kwaya daya illa qayyaba Allah lahu bi manhi wa karamihi man yubayyinu hadhihi bid'a wa yadhhabuha babu wanda ya kirkiro bid'a ba sai sai Allah ya kawo mutumin da zai zo ya tona asirin wannan bid'a kuma ya rugurguza wannan bid'a wallahi alham wannan taimako ne Allah yake wa bayan shi ina fatan jama'a gani ويذهب هذا الحق يزيل موسى والنم بدع الناشي لكسيا وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى wannan shine cikamakin faɗan Allah madaukakin sarki da Allah ke cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da azzikir alqur'ani kenan kuma mu za mu bashi kariya ga ina Allah yake cewa fa yadmagu fa idza huwa zahir haka Allah yake rusa gaskiya ya rusa ƙarya da shi saboda wannan ƙaryan ya face a zama yanzu ba a jin labari hada min fillahi ya hada fik yace wannan shine irin kariya da Allah ya yi alƙawarin zai ba wannan littafi na shi alqur'ani wa hada aidan huwa muqtada hikmatullah wannan kuma shine hikiman Allah azza wa jalla ya anna Allah ta'ala ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama khataman nabiyina domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya manzon Allah shine cikamakin annabawa war risala kuma shine yazo da sakon ƙarshe la budda an tabqa fil ard sakon da babu makawa sai ya ci gaba da wanzuwa a doron kasa wa illa la kana lillahi hujjatan ala Allah in ba dan haka ba da mutane sun samu hujja akan Allah wa idza kanat ar-risala la budda an tabqa fil ard idan ya kasance babu makawa sakon Allah ya ci gaba da wanzuwa akan ƙasa da zima an yi fayyida Allah azza wa jalla bi muktada hikmatihi inda kulli bid'ati man yubayyinuha fi hada wa yakshifu awraha lallai tun da sakon Allah zai ci gaba da wanzuwa to Allah ba zai gushe ba yana kawo waɗanda za su rinka baiwa wannan littafin kariya suna bayyana gaskiyar da ke wannan shine sunan Allah to dukkan mu mu kokari mu zama daga cikin su jama'a kamar yadda malam yake cewa ko you should try to be among the agencies of change ina fata an gane wa hada huwa al-hafiz malam yake wannan shine manufan manufan mu kenan mu zama ɗaya daga cikin waɗanda za su rinka bayyana barnan mabarnata duk wanda ya kawo shi wa li hada aqulu lakum da'iman malam ibnu sami yace shi yasa nake gaya muku ya kuda da bai a kowane lokaci ihrisu alal ilmi kun ji wasiyar bayan Allah ke ku dage akan neman ilimi kuma ba shine irin wasiyar su malam Abubakar Mahmud Dure ba yace ku yi karatu malam Albani namu nan har yar me yake lita a bakin shi shine ku dage ku yi karatu duk hanyar da karatun zai zo mana da sauki sai ƙara samar da shi yasa wallahi mu ma ba za mu gushe ba sai mun ta tunatar da kawo kanmu ina fata an fahimta sannan muna ainihin wato neman malaman mu ta rinka tunatar da su wannan karatun sai an dage akan shi shine kadai abin da ake magance gida a gaba amma zafin kai da ɗarin kirji ba ya magance gida hasali ma yana ƙara dagwalgwala al'amari lidalika aqulu lakum da'iman malami ne zai ce wa ɗaliban shi wasiya mu kuma yan Allah ya ba ku ku ba mu ko gashi mu ma muna dan kukurowa daga ciki mu ma sai mu yi da wannan wasiya bala yana cewa ihrisu ala ilmi ku doge akan neman ilimi bi annana fi hada balad yace musamman mu da muke rayuwa a wannan kasa yana ishara a kasan Saudiya yace mu a wannan kasa fi mustaqbalin wallahi yace muna fuskantar wani rayuwa ne nan gaba إذا لم نتسلج إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة إذا mu doge wajen koyon ilimi musamman ilimin Qur'ani da Sunna ba sai ce fa yushaku an ya filla bina ba halla fi ghairi da min al-bilad al-islamiyya yace to wallahi ina ji mana tsoro irin halin da wasu kasashe suka shiga daga cikin kasashen musulunci a yau to mu ma wannan kasan za mu koma irin shi kuji su da suke kasan tauhidi ke nafa to mu da muke irin waɗannan kasashe mu ya fi kamata yau a jakunan mu da wani ma'ana su da kowa na ganin Allah kan yi Madina mutu ta shine addu'a wasu ma ko amma a nan garin Madina yake cewa idan ba ku dage da ilimin Qur'ani da sunna ba yace wallahi ina jiya mana tsoro irin bala'in da yake shafan kasashe na musulunci a wajenmu a yau yace mu ma zai zo ya fada kan to Allah ya kiyaye to mu kuwa mu ne za mu ce in ba mu dage ba to hadarin da muke kai daidai ya kawo ina fatan jama'a gani saboda haka wallahi wajibi mu dage wajen ilimin koyon alqur'ani da sunna sannan ana cewa ilimin nan wasu na rutuwa wai sai su dauka irin ilimomin nan na yan duniya shi ake magana wallahi babu irin koyon alqur'ani da sunna da ba duk abin da ka iya na ilimin duniya idan ka rasa qur'ani da sunna ka rasa komai duk abin da baka sani ba cikin ilimin duniya an ka iya Qur'ani da sunna ka iya shi mutane su dawo cikin hayyacin su jama'a sai ka ga mutane yanzu suna zufa suna gumi ka je ka ga yanzu masu son rubuta wannan jam din nan kowa ne kowa ne ka ga mutum zai fita tun da safe har dare wai ya je registration saboda yana neman a bashi admission ya karanta law ya karanta medicine ya karanta pharmacy ya karanta kaza ya karanta kaza ka je ka ga yana ta fitina wani ranar zai tuna yana da wani kawu wanda zai je ya same shi ya taimake shi da kuɗin siyan jam amma fa ba abin da ya dame shi da zuwa koyon ilimin Qur'ani da sunna wallahi yau ina jin bai wuce mako guda ba wani yaro ya je ya same ni irin haka yaron yana nan gari yana yana komai duk inda ake waɗannan karatu ta gari ya sani amma bai taɓa zuwa da nufin waya zai ji karatu ba wai sai ya zo wallahi dama shi yana sai ya rubuta jam ne wallahi shi ne ya zo saboda yana kai ya rubuta jam sai nake to Allah ya kawo dace jam ko da yake ku je ku jami a can ni nan muna nan muna wani jam a nan wallahi jama'a babu abin da yake darajar wannan idan babu shi amma mutane gani ce wannan ba ilimi ba in ma ana cewa a yi karatu ba a ɗauka wannan shi ne karatu kowa yanzu ya je registration shi ma ya shiga jami'a ya shiga FCE ya shiga poli ya shiga wane ne ya samo takarda ko da ko ilimin da aka koya mai bai iya shi ga su nan da yawa suna da takaddun ina ilimin su zo mu da ba mu da takaddun mu gwada karatun da suka yi wurin daga can ko ko jama'a Allah ya kiyaye saboda haka jama'a ilimin Qur'ani da sunna Allah shine kadai ilimi ta fata an fahimta shara'a lakum min ad-din eh wannan shi da abin da Allah ya sharata mana na addini Allah ka samu dace malai yake cewa fa shuku an yakilla bina ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية وهذا البلد قال يقول كنكو قوانا كسا دا مكي رايوا كسا سعودية الآن هو الذي يركز أو يركز عليه أعداء الإسلام والله تكي كسا دا مكي المسلمين شي يرزق كسا وإيدو kowa ya yi wa ƙasar Saudiya ta yanzu nan ne target wa yusallikuna alaihi siham sannan sun ainihin wato kunno bakunan bindigogin su sun haru wannan kasa to in ku da kuke kasa ba ku yi abin da ya dace ba to kun ba su dama ke abin da malam Usaini yake gaya wa ɗalibai ke yace min ajli an yubillu ahlaha manufan su kuwa shine su batar da mazauna kasar ku je ku ga yan kasar su biya yanzu da damar su yadda suka zama abin sosai su kan mafiya yawan su in ba ire-iren masu zama gaban irin waɗannan malaman ba wallahi ka je ka same su rayuwar su yanzu irin na turawa ne kawai a tsakiyar makka da madina yanzu za ka je ka samu ana siyar da jeans da t-shirt gaba da irin waɗannan skin tight na mata za ka je ka ga an buɗe shago kusa da harami ana siyarwa saboda ne larabawa yanzu shi ake siya saboda ana ganin shi ne wayewa wannan riga da suke sawa jallabiya suna ganin wannan na na ustazai ne in ma shi ɗan duniya ya sa irin shi to sai sai sai sai ya yi shi irin matsatsan nan wanda yana tafiya yana salo salo a ciki saboda wai shi fa ba ustazu ne shi shi fa kawai ɗan duniya ne shi udiya kenan gaba wallahi za ka yi mamaki in ka je ka shiga wani wajen a makka to kai da ka je daga nan za ka rika mamaki wai nan ne makan da ake baka labari kuwa za ka je ka ga yara ne gangariyar ɗan iska marasa mutunci hasali ma larabawa da dama a yau hatta larabcin ma ba sa son in suna magana su rinka yi sai ka je ka samu balarabe kana mai larabci shi kuma yana kokarin waye je ko maka kalmar turanci wai na gani ya burge ke kai kana sha'awar ka je kan kai larabci ka larabcin qur'ani in ka je kai mai na Qur'ani ma baya ji wannan shine hadarin da ake fuskanta a duniya Allah ya kiyaye kun je ji abin da malaman Allah suke faɗi malaman da suka san ainihin wato halin da za a iya samu kai a ciki in aka rasa wannan ilimi na asali sai yake fadalika tasallahu bil ilmi sai yake a karkashin wannan sai a kwace ilimin da yake tsakakkanin su kenan حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم بأعداء الله yace ku doge wajen neman ilimi domin ku yaki waɗannan makiya Allah da ainihin wato bakunan da kuma alƙalman ku ta rubutu duk wanda Allah ya sanar shi wani ilimi da ya kwanance a kai ya yi rubutu wanda Allah ya tara mai ɗalibai ya karantar da su har sai Allah ya ba ku nasara akan waɗannan makiya Allah wa kullu hadhihi bid'a انتشرت بعد الصحابة ما ne yake a takaice dai waɗannan bidiyoyi duk da muka yi bayanin sa a baya sun bayyana ne bayan zamanin sahabbai fa sahaba su sahabban nan radiyallahu anhu lam yakunu yabhathuna fi hadhihi al-umur su ba ruwan su da ayi wato dogon bincike na ilimin kalam bai dame su ba la'annahum yatalaqawna al-kitaba was sunna ala zahiri su kawai in aka gaya musu qur'ani da sunna za su fahimci zahiri ne kawai iyakan ta kenan ba ruwansu da wani kwakule-kwakule wa alama ta tabihin fitra kuma su ɗauki wannan fassarar aya da ƙura'a da hadisi akan abin da Allah ya aje tunanin ɗan adam akan shirye shi wal fitratu salima salimatan shi kuwa kwakwalwa wanda yake na asali to kubutacciya ne babu rudani a cikin shi amma duk inda ka ga kwakwalwar mutum ya samu rudani to an yi impregnating na shi an saka shi ina fata an gane lakin ata haula in mubtadi'una bala yace sai dai waɗannan yan bid'a sun zo fabtada fi dinillahi ta'ala mubtada suka kirkiro bidiyoyin da suka kirkiro in mali illati ilmihi saboda karancin ilimin su aw li kusuri fahimi saboda karancin ko kuma saboda karancin fahimtar su aw li su'i qasdi ko kuma saboda mugun nufin su akwai wasu dama da mugun nufi suka shigo domin su kawo wannan fa'afsadu duniya bi hadhihi bid'a wannan bidiyoyi nasu da suka kirkiro sai suka lalata duniya da shi allati da uha wanda suka kirkiro walakin kama kunna malam Usaimi sai ya kara kwantar da hankali sai yake amma dai ka ko damu kamar yadda muka faɗi inna Allah ta'ala bi hikmatihi Allah madaukakin sarki da gwanan cewa shi wa hamdi da yabon shi wa minnati da kuma yi wato baiwan shi wa fadlihi da falalan shi ma manna bid'atan ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يبينها ويبين باب ولجدع ذي كل خير face sai Allah ya kawo wanda zai tona asirin wannan bid'a kuma ya rusa shi wa min jumlati alladina bayyanu bid'a bala yake a takaice daga cikin waɗanda Allah ya kawo duniyan nan suka zo suka yi fada akan bid'a wa qamu qiyaman tamman suka yi tsayuwa tsayuwar daka bid'aha wajen rusa shi shekul islam ibn taymiyyah Allahu akbar wannan bawon Allah jama'a to Allah musamman ya kirkire shi ne ya zai wa addini shi ai shi yasa al'amarin akida da tauhidi da sunna a yau duk wanda zai yi wallahi la yubin an madrasat ibn tayyiba bai wata ji daga makarantar ibn tayyiba ba ka'ilan man kana kowa ya shi yasa alamatu mahabbatu sunna ko to kaunar ibn tayyiba alaman mutum ɗan bid'a ne shi ne ka gaina kuka ibn tayyiba domin shi ne ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya wa wannan addinin baiwa ya zo yake kare kuma yake ba da gudunmawa ga wannan addini wajen aqidarsa da sunnarsa rahimahullah Allah ya shiga shi da rahma wa as'alullah li wa lakum an yajma'ana fi jannatin na'im malam ya addu'a yace ina roƙon mana Allah da ni da ku Allah ya haɗa mu a gidan aljanna ne ni'ima madawwamina hadha ar-rajul kun ga wannan mutumin alladhi nafa Allahu bima atahu min fadli wanda Allah ya amfanar da al'umma da abin da Allah ya bashi na falala wa manna 'ala al'umma bi mithli alfi hadhihi al-aqida kuma Allah madaukakin sarki yayi wa mutan al'umma baiwa da misali duk ɗaya cikin dubu na ire-iren waɗannan aqidu kama kultu kamar yadda nace wannan littafi nashi ijabatan bi falali ahadi sabati wafi amsa ne ba ɗaya daga cikin alƙalan ƙasan wafi wanda ya aiko mishi ko ya zo da kanshi akan cewa akar makallahu mutane a garinmu sun shiga rudani wajen fassara ayoyin sifa ka taimaka kai mana rubutu ko ka aiko mana da jawabi akan yaya ya kamata mu rika fassara ayoyin tambaya ne fa fatawa aka yi mishi kuma daga babban alƙali a wancan zamun nan kuma an ka ce mutum alƙali sai da ya kai komo a cikin ilimi ne fa amma na ga shi kanshi alƙalin sai da ya yi sai da ya nemi na gaba da shi shi ne gina shi ibnu taymiya to shi ne ibnu taymiya ya bashi amsa da wannan littafin gaba an fahimta ko alladhi shaka ilay ma kana an-nasu alayhi min al-bidai wa talab wa talaba minhu an yu'allifa hadhihi al-aqida fa allafa shi ne koke zuwa gare shi cewa aka raba kallahu ga halin da mutane suka samu kansu a wannan kasa namu ta wafi saboda haka muna fatan ta ainihin wato ba mu jawabi shi ne ibnu taymiya ya zauna ya rubuta wannan littafi sai ya sa mishi al-aqidatu waqifiyya wannan ne muka ce za mu zo mu fara jin karatun shi Allah ya kai mu darasi na gaba zai fara mana da muqaddimatul musannaf muqaddiman mawallafin littafin zai rika kawo abin da ibnu taymiya ya faɗi kuma yana bi yana sharhin shi daya bayan daya insha Allah Allah madaukakin sarki muke roƙo ya kai mu mako mai zuwa da daga lafiya jama'a saboda yadda muka dan yi marmaza mu kare wannan kuma lokacin namu ya ja ina ganin za mu saurara a nan insha Allah in Allah ya kai mu mako na gaba sai mu karanta littafin asali insha Allah na ba Na'am. eh haka ne haka ne waɗannan dukkan cewa shikari ne dama yan gongo ne ina ba ta fahimta yana magana ne akan irin wannan hadarin da muke magana ga wasu daga sudiyan suke sai ka je can ne ma za ka yi ta kai a yadda ka gansu din nan ba ko sun fi natsuwa fiye da can a nan din sun fi natsuwa in ka je ka ga abubuwan da suke a can za ka yi mamaki wallahi ina fatan fahimta ko saboda yanayin nan bai ba su wannan dama ba ko dan suna ganin ku kuna musu muzurai ne da shi ne amma wallahi a can ka je ka ga abubuwan da suke zaka yi mamaki ga su fa ga ka'aba ba kai da kake Allah Allah Allah kai ka amma wani daga cikin su bai taba zuwa tawasi ba wallahi lazim kana ganin su dan wani bai taba aikin haji cikin su ga su ga ka'aba ba kai wani bai taba ganin ka'aba a cikin idan shi din nan ba wallahi lazim ganin Ka'aba cewa ya je gani da ido kuma yana kujiya ga fa anguwarsu ga Ka'aba amma kamar yadda kake gani a hoto ko a talabijin shi ma haka yake gani to ka rabu da wannan Allah ya kiyaye now jama'a za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu mako na gaba muna masu faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa